أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه تع- قال قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك قال ابن عباس ترجي تؤخر أرجه أراف والشعراء أكثر قال حدثنا قال قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام قال حدثنا عن أبي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على على اللاتي وحبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء مما ومن ابتغيت بمن أزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يساعد في هواك قال حدثنا يحيى بن هبان قال حدثنا هبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك قلت لها ما كنت تقولين قالت كنت أقول إن كان ذلك إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أن أؤثر عليك أحدا تابعه أباد أباد بن أباد سمع آسم سمع آسما
Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani a cikin wannan aya turji man tashawu min hunna kana da dama ka jinkirtar da wacce kaga dama daga cikin matanka ko daga cikin wanda suka baka kansu wa tu'wi ilayka man tasha kuma zaka iya matso da wacce ta kaga dama a cikin matanka ko cikin wanda suka bada kawo kansu gare ka abinda ayar take nufi turji tuakhir kalmar turji tana nufin tuakhir kamar yadda ibn abbas ya faɗa akwai kalma makamanci ta a cikin suratul arab da suratul ash-shu'ara suratul arab aya ta 111 ash-shu'ara aya ta 36 arjihu arjihu arjihu ana nufin akhirhu da ka turji tana nufin ka jinkirtar ka matsar ka nesantar a cikin matanka wanda ka ga dama ka kasance tare da ita wanda ba ka ga dama ba ka jinkirta lamarinta abinda ayar take nufi a takaice ne rabon kwana ba wajibi ba ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani namiji musulmi wajibi ne adalci wajen rabon kwana ga matan shi kwana daidai kwana daidai kwana biyu kwana biyu wannan shari'a ne dole ne kama shi annabi ba dole ba ne a kan shi in ya ga dama zai iya shekara a ɗakin mace ɗaya kuma ba magana ba wanda ya zarge shi ko ya tambaye shi da haka a cikinsu wacce ya ga dama yake banta da ita ta zama a ɗakinta sai lokacin da ya ra'ayi ya koma ɗakin wata amma ban da shi ba wanda yake da wannan dama wa tu'uwi ai ta dummu shi ne tu'uwi daga awaya awi ilai kamar ta sha'u min hunna wa manibta gaita ana nufin wa man talabta mimman azalta da wacce ka nema da wanda kuma radatta azalta radatta anta min hunna ka nemi wata ka juyar da wata an baka zabi anta min hunna fihi bil khiyari kana da zabi a kansu ko ka nemi wata ko ka juyar da wata fala junaha alaik babu komai gare ka duk wanda ka yi ko dai talabta ko azalta ko ka nemi wata ko ka nisantar da ita ba komai a kanka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aminu Sha'abi ya yi bayani karkashin wannan aya Allah ya masa rahama ya ce an yi wasu mata ne suka ba da kawukansu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ɗakin wasu wasu kuma bai je wajensu ba mana a cikin mata annabi akwai matar da ta bayar da kanta da kanta ta zo ta ce na baka kaina da kaina shi dama akan iya yi masa haka irin su umu sharik da sauransu to amma malamai sun yi magana akan wannan bayani na amiru sha'abi cewa ra'ayi ne shaz ba shi da inganci duk cikin matan da suka ce sun ba da kansu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wadda annabi yake banta da ita ya shiga daki da ita babu ko ɗaya a ciki don haka turji man ta sha min hunna wato ilai kamar ta sha ba ayat tana magana ne akan matan da annabi ya ba suka ba da kansu ga annabi ba kamar yadda amir sha'abi ya faɗa rahimahullahu ba ka bane kawai abin da ake nufi Allah ne ba shi dama akan al'irja'u da al'iwa'u al'irja'u ya jinkirtar da wanda ya ga dama al'iwa'u ya matso da wanda ya ga dama kawai rabon kwana ne da rashin rabon kwana in ya ga dama ya raba musu kwana in ya ga dama ya kirba musu ko ya ware wasu ya mu'amala da su ta auratayya wasu kuma su zaman su tuqaddimu man shi'ita wa tu'akhiru man shi'ita kenan wa tujami'u man shi'ita wa tatruku man shi'ita na'am a yau idan mun ba ba amfani ai ba fa'ida dama haka ne ai eh dama ai haka ne eh dama ai haka ne ko ai ba dole dama tunda ba dole bane kaga wasu yanci in ya ga dama ya kokari amma ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine matan shi na aure na sunna yana ga dama ya keɓanta da wasu wasu kuma ba sai ya raba musu kwana ba shine abin da ake nufi haka aka rawaito daga ibn abbas da mujahid da imam hassan basri da qatada da sauransu shi manzan allah dangane da shi da al'ummarsa gaba daya kamar shugaba ne da da bawansa dole kawai bawa ya bi shugaba ya mai da'a to duk wani wanda yake dan al'umma annabi ne to dole ya biyayya ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallama da haka a cikin lamarin matansa ma dole su mai da abin da ya ga dama yin shi kenan saboda matsayinsa a wajen Allah da karban kwana ba wajibi ne bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake wajibi ne a kai na ni da kai shi yasa Allah ya ba shi wannan dama Ibn Abbas ya yi riwaya kamar yadda a karanta mana turji to akhiru arje a cikin surat arab wa shawara akhirhu ana yi mana magana ne akan fassarar turji din qala haddathana zakariya'u bin yahya abu sikin at-ta'i mutumin kufa ne malamin bukhari ne rahimahullah qala haddathana abu usama hamad ibn usama qala hisham ibn urwa قال حدثنا آه an abihi daga baban shi ne al'urwa ibn zubair bin al'awam daga aisha ta ce kuntu a gharu alalla'i wa habna an fusa hunna rasulillah na kasance ina ina kishi shine a gharu in ji aisha ta ce na kasance ina kishi matan da suke zuwa ce sun ba wa kansu ga annabi kishi nake da su don me za su zo su ce za su ba da kansu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan ba wani abun mamaki ba ne ita mace daman haka take ko gaisuwa mace ta ga kana yawan gaisawa da wata ko yar uwarka ce ku sai ta yi magana wai me kuke yawan gaisawa haka suke in kai wasa sai su ta kure ka su matsanta ma hana ka sakar su ɗabi'ar su ne da kan kace ma za ka faɗa da mace akan wannan za ka ɓata lokacinka ne duk abin da yake mutum haka yake to kawai ka fahimci haka yake sai ka huta saboda ai ba za ka yi canja shi ba ne to haka suke yanzu wannan kaga ai mata annabi shi ta ce kishi take dan miyo wai wata mace za ta zo ta ce ta ba da kanta ga annabi kai ma haka ko a ofis ko kuna aiki ko sana'a wani sana'a sa harkar kayan mata yake sayarwa ana yawan buge-bugen waya ana tambayarsa yaya tamfa kaza ya sarka kaza ya kaza shi diyonci masu masa waya mata ne da haka yana cikin matsala a gidansa da iyalinsa da an zo ana waya sai a zo a zauna a kusa da shi saka hansuri saka hansuri a ji me za a faɗa kaga wannan akwai takurawa a ciki matan da suke da tsanani da kishi baƙin kishi to suna wahala kuma suna wahal da mazajensu duk da dai ya kamata mace ta yi kishi da mijinta din abin so ne amma kada a yi kishi na rashin hankali da za a shiga hakkin mutum wata ta kawo ƙarin mijinta yana kula mata ai ta ji labari yana aiki a jami'a ofis ɗinsa mata suna zuwa sai ce to ai wannan aikin da nake da shi nake ciyar da ke ya ce ni kuma malami ne ni level coordinator ne level coordinator shine uban ɗalibai a cikin jami'a da za a haɗa masa yara mutum ɗari mutum hamsin mutum kaza shine level coordinator su komi shi zai tsara musu ya ce kuma akwai mata a cikinsu ba dole su zo tambaye ni matsala ba ya zan yi aiki na ne shi kenan kawai don saboda na aure ki kina da kishi ba zan saurare su ba kuma ke ya aka yi kika sani wai ai ta tura ana duba mata ka ji ba wallahi cid suke sama sai mace ta sa maka cid ta kafa maka wata kyamara a wurin aikinka ai ana ba ta labari kaza to dai ya dai rage gaskiya ya rage to ya zai ya rage aikin shi ne ya yi idan sun samu kari o ba za su yi magana in sun zo recession na course ɗinsu dole su neme shi in sun shiga portal ba su samu kaza ba dole su mai magana daman jami'a ta tanadi irin wannan malaman iyaye ne ga ɗalibai kuma duk wani ɗalibi a jami'a dole yana da level coordinator bai zai ce guide ne ai shi zai maka jagora akan tsakaninka da jami'a tsakaninka da department tsakaninka da kaza amma kishin wasu matan ta kai ga har a takure miji akan wannan sai ku yi haƙuri idan zamani ya zo da abu yanayi ya zo da abu sai ku ta haƙuri ita mana na shan dole haƙuri ta yi akwai mata da yawa da suka zo suka ba wa kansu suka ba da kansu ga manzala sallallahu alaihi wasallam akwai khawla bintu hakim khawla bintu hakim ta zo ta ba da kanta ga annabi ta ce ya rasulullahi wahabtu laka nafsi na baka kaina da kaina ka aure ni kawai akwai ummu sharik akwai fatima bintu shuraiha ta uku akwai zainab bintu kuzaima ta hudu duka waɗannan sun ba da kansu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma a gaban sahabbai abin ya faru in an ce bayarwa mace ta ce ta sariyar da duk wani haƙƙi nata ta baka kanta ƙur'ani ya ba shi dama shi kaɗai ake yi wannan inimra a tunu haɓar nafsaha lin nabi in arada nabi an yastanki haha khalisatan laka min dunil mu'minina in mace ta bada kanta ga annabi kuma annabi ya niyyar ya aure ta yana da dama amma wannan shi kadai ne ya auri mace ba sadaki ba komai ta ba da kanta wannan sai shi kadai sallallahu alaihi wa sallam tunana aisha ta ce abin yana mun ciwo kwarai da gaske in ji wata tazo wa aqulu atahabu almar'atu nafsaha har cewa nake yanzu daman mace za ta je ta ba da kanta sadaka irin kishi na mata inda banda ke mace ki je ki ba da kanki sadaka ai tab a gurin annabi kan akwai abin da ya fi sadaka ma ai tayi wane mutum tace falamma anzalallahu ta'ala turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk qultu sai nace yayin da Allah saka da wannan sai nace ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka ka tana jin wannan aya ce kawai ni ina ganin ubangijinka kullum wato yana goyon bayanka ne kawai kawai na lura kawai muhammadu duk abin da kake so allah shi yake maka kawai na na sallama na haƙura kawai ma'urar rabbuka illa yusari'u fi hawak ta miƙa wuya ta sallama ta haƙura dama annabi ɗan gatan allah ne to sai hadisi na gaba hadisin ibban ibn musa as-sulami al-mirwazi daga abdullahi ibn al-mubarak shi kuma yace asim ibn sulaiman al-ahwal mutumin basra shi ya bashi wannan hadisin daga mu'aza daga mu'aza mu'aza bin abdullah al-adawiyya daga aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasta'zinu fi yawmil mar'ati minna da annabi ya kasance ranan girkin wata mace a cikin mu yana neman izini ranan girkin wata fi yawmil mar'ati bi idafati yawm ila al mar'a ana nufin yawmu nawbatiha ranar girkinta ranan dukinta kenan idan zai tafi gurin wata yana neman izini ba da an nazarat hadhihi al-aya bayan Allah saukar da wannan aya turji man tasha minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk qalat mu'adha sai mu'adha ta ce fa qultu laha sai na ce wa Aisha ina neman tambaya ma kunti taqulina me kike gaya masa shi manzon Allah قالت كنت أقول له إن كان ذاك إن دي هر وانا نيمان إذني إلي أغريني ني فإني لا أريد يا رسول الله أن أوسر عليك أحدا توني فقسكيا بذن تبقى في بيتا وتا أكينا وتو وتا مفيفيتا وتا مباتا داما ka je wajenta ni ka banni ba mana annabi yana cewa to zan tafi ɗakin wanci zan je wajen wanci to shine aisha ka duba fa ta fa gama girkin nata ta ce ni ni in buɗe baki in ce ka tafi ta ce ai ba zan taɓa fifita wata a kaina ba sai dai kawai ka tafi a dole ba yadda zan yi amma in a son samu ne ka zauna kawai ka san me take nufi ba Allah ya baka dama turji man ta sha umin hunna wa tu ilayka man sha ba kaga ai to bayan wannan kuma ka zauna eh to ai Allah ya baka dama ka zauna inda zaka zauna a waje na shi yafi wannan yana nuna kaunar da suke wa annabi da kuma kishi da take da shi aisha daman ita na aisha ba ta ɓoye ba ta ce ai duk matan annabi ba wanda kai ne kishi ai ta ce ina da kishi malamai ma sun zo bayani sun ce imra'atun qayyur mace ce mai kishi kwarai ba ta ɓoye ba ta ce ina ga ta ita ce karama kuma ita ce mai kishi amma fa ke in an ce kishin aisha ba fa irin naki bane na rashin hankali yawwa don wata kaga sai ta kada jiki he ashe ma abin namu ba mu kaɗai ba ne wata za ta iya faɗa haka yi kishi na na sha ba irin naki ba ne na rashin hankali da faɗa da miji da ƙiyayya da faɗa da yan uwan miji da dangin miji da gaba da kishiya ba a magana da sawa ɗan miji ko ɗan kishi a shinkafar ɓera ba irin wannan ba ne ba ta kishin rashin hankali kawai soyayya ce take wa annabi kauna tana ganin ita kan da san samu ne da ba kowa in ba ita ba tare da annabi amma duk yadda suke da shi sai da aka loda mata kishiya guda tara wane mutum annabi kenan ta shi aurensa yawanci na taimako ne yawanci auren annabi duk na taimako ne galiban duk in ka duba tarihin matansa yadda ya aure su duka galiban kuma abin da zai nuna maka duk matansa duk zawarawa ne duka mata goma sha uku ya aura amma duk zawarawa ne aisha ne kaɗai budurwa kaga ba aure ne na sha'awa wai inda so yake darje abin nan ai duk sai tara abin nan wata ta ba da kanta wata ta ce kaza wata ya ji labarin mijin ya mutu ta tara 'ya'ya irin su ummu salama 'ya'ya ne ma ya ji cewa mijin ga tsufa ga shekaru ga tarin 'ya'ya mijinta ya mutu ya bar mata 'ya'ya kawai ya aika ya ce a gaya mata zai aure ta ita kuma lokacin da mijin ne ya rasu abu salama ta yi kuka ta yi kuka ta ce tab an rasa miji ai har abada ni dai ni dai in samu wani miji irin abu salama ai ya wuce kuma zance ya kare ta ce ya aure na gama shi ai ga ya'ya ya war mata ta manta akwai Allah mai yin abin da ya ga dama ana nan kawai sai ga shi annabi ya aiko mata ce mata zai aure ta bayan ta gama ta kama eh annabi zai aure ta amma malam bari ka ji halin mata ita fada ta faɗi haka ta ce wane ne ya fi abu salama bayan ya mutu amma da annabi ya aiko ya ce yana son ta zai aure sai ta ce aje a gaya masa tana da sharuɗa kamar ya tana da sharuɗa ta ce na farko ita tsohuwa ce imra'atun musinna a gaya masa ni tsohuwar mace ce na biyu imra'atun masbiyya a gaya masa ina da 'ya'ya ina da yara na ba zan kuma rabu da 'ya'yana ba to fa na uku ta ce imra'atun gayur ina kuma da kishi kuma na je yana da mata to ina ba da kishi rabanka wato abinka da wanda yake yin abu don Allah bai yi fushi ba eh to ai duk abin da kai za ka yi don Allah ka shirya wannan abu don Allah za ka yi ba wata kura da za ta zo ta hana ka tafiya ko wani abu kawai Allah ka nufa kawai je ka yi don shi ko da an maka rashin kirki a hanya ko an maka wani abu ba daidai ba ba dai don Allah ka shirya za ka yi ba kalas ya ce dan aken aje a gaya mata magana shekarunta shi bai damu da shekarunta ba bai damu da shekarunta ba ba ya da matsala kan shekarunta na biyu maganar cewa tana da yara a gaya mata za a ɗauki nauyin yaranta za a kula mata da yaran gaba daya ya shi ba ma yaran matarsa ba shi da ya ce ma duk wanda ya mutu a cikinku ya bar kuɗi da dukiya da arziki ya je magadansa su gada ya je can ya ce kuma duk a cikin wanda ya mutu ya bar nauyi da iyali da bashi da talauci ya ce a dawo kaina ni zan biya masa annabi kenan akwai wani shugaba irin wannan wane mutum waye isa akwai wani shugaba da isa wannan babu shi ai shi yasa yafi kowa ka ahmad lam yunsha lam yunsha wa lahu wa yunshaqu in ji mai shirinya ba a taɓa yinsa ba kun ba za a taɓa yi ba magana kishi fa a gaya mata za a roƙa mata Allah Allah ya sauƙaƙa mata bismillah sai daurin aure haka ta shigo gidan manzon Allah ta miƙe kafanta masha Allah ta manta ma da ta aure Abu Salama Allahu akbar ya rabu
wannan sabanin mu ai mai ƴaƴan gudun ta ake yi iyi tab me ya'ya ai yanzu ina mu yanzu ai da aure me ya'ya ai sai me imani ai duk macen da ta kuskura to ta kuskura zan ce ko me zan ce ne
sai saka ce to tai sakaci koya to ya zamu ce ƴaƴan guda biyu ne akwai kaddara ta mutuwa akwai kuma sakacin da duk macen da kaddara ya kama ta mijinta ya mutu ya batta da tarin yaya to sai abin da Allah ya yi kurum ta ma shirya zaman kula da 'ya'yanta kawai in ba haka ba kuma inda dan mamora a jikinta ta zubar da 'ya'yanta zai ta ƙara wani auren amma ba 'ya'yan a sun haula
wata 'ya'yanta biyu ne mijin ya mutu biyu ne kadai da yarintarta biyu ya mutu ya bari daga cikin sharaɗin da mai neman ta ya zo cewa to ni fa ba zan iya ɗaukar nauyin yaranki ba kuma ya ɗauki da wani ba ni ba zan kula da ba zan iya kula da yayan wani ba ta ce ba komai Allah zai kula da su a hakan ya aure ta
da kuma yana so ta kula da nasa
ita kuma za ta zo ta kula masa da nasa haka mata sai haƙuri suna da haƙuri mata haka ta zubar da 'ya'yan nan ta yi ta dabarun yaya laifinsu kawai ubansu ya mutu shi ne nake gaya ma kai ka kula ka roƙi Allah in ka mutu Allah ya kula maka da 'ya'yanka wallahi wannan matar irin bayan lokaci haka irin ƙarshen sati ko sati biyu sati uku wata ɗaya sai yaran sai ta saboda uwa da yaya sai ta ce su zo su yi mata weekend inda suke ɗin ba sa samun kula malam a nan take musu aski ta yi musu wanki ta goge musu kayansu ta yi musu wanka irin dai ƙarshen sati ko sati biyu wallahi mai gidan nan wata rana da ya zo ya gansu suna cin abinci ni fa wallahi ba zan yadda da wannan ba wallahi ba zan yadda ba ya za a kawo min ƴaƴan wani ƙato suna cinye mu abinci ka duba wannan mutum musulmi ya yi wauta irin wannan da rashin hankali malam matan nan ta fashe da kuka ya ce kada ya sake ganin ƴaƴan nan ƴaƴan wani ƙato suna zuwa suna cinye mai abinci a gida kai ya sake gani marayu ne fa ina maganar kulawa da maraya ina maganar taimakon maraya kai da aka ce wanda yake maraya ka ɗauke shi ka taimaka masa amma yau matarka ‘ya'yan matarka ka kore su to wallahi mana abin da ake kenan dole wannan al'ummar sai an gyara ta babu taimako babu jin kai kuma ba za gane wannan karatun ba sai yarka mijinta ya mutu ya bar mata ‘ya'ya suna nan barkace billahi da azimu malam suna nan duk matan da mazajen suke mutuwa da ‘ya'ya biyar shida bakwai sai dai shiru za ka ji kawai su suka san yadda suke rayuwa wa zai kula da ita waye zai zo yau a ce wai wai wai mace wai ta bar ƴaƴa goma miji ya bar mace ƴaƴa goma kaza ka ce bari kai shahada ka dauke su ka hada su da ƴaƴanka ba sa yi saboda kowa ta kanshi yake kawai kowa bai damu da dan wani ba kuma abu ne sananne duk lokacin da ka taimaki wani duk lokacin da ka agaza wani wallahi sai Allah ya taimaki ƴaƴanka bayan baka nan kuma ba za ka tozarta ba bayan ka ba za su wulaƙanta ba shi sa annabi ya ce ta zo za a ɗauki nauyinta sallallahu alaihi wasallam to ga dai fili ga mai doki Allah ba mu ikon gyara halanmu ba ma wai a aure su ba fa a aika musu taimako ma da za su ciyar da 'ya'yansu ba a yi akwai matar da aka min kes ɗinta a wata unguwa ya kamata malam gaskiya ai musu wa'azi matan nan ba ta da mutunci ba ta da kirki neman maza take yi kaza kaza mijinta ya mutu kaza kaza kaza amma tana yawo tana neman maza wallahi malam da na kira na bincika ta ce eh gaskiya ne ta ce wallahi malam ba yadda zan yi ne ta ce duk unguwanmu mai gidanmu yana da rufin asiri daidai gwargwado ya taimaki mutane da yawa kofar gidanmu cika ake lokacin yana nan amma tun da ya mutu ba wanda yake zuwa kofar gidanmu ta ce malam ya bar min ya'ya barkace yan uwansu sun guje ni ni na wa yan uwan ba su da hali daman ni nake taimaka musu ga yara a makaranta wasu naziri wasu firamare wasu sakandare ba sana'a ba aiki na rasa inda zan sa kai ta ce in sun ce ma ina neman maza to na yi na yi na je na nemo musu abin da za su ci yanzu wannan ta yi sabo tabbas amma wa ya jawo mata mutanenta kuma ku bincika ku gani duk inda aka yi mutuwa a unguwa inda mai gida ya mutu ku bincika bayan shekara ɗaya shekara biyu kai wata biyu wata uku ku ji ya suke cin abinci wannan gidan makaranta fa firamare ko a mana fa su isa fa yaran marayu aje a kai su a ce wannan da Allah principal wannan maraya ne a yi masa discount a rage mai kuɗin makaranta wallahi da yawa akwai wanda ba ruwansu da maraya ko ba maraya ba ba sa yi wanda ideally ya kamata a ce tun da wannan marayu ne a ɗauke musu kuɗin makaranta a basu da wahalar uniform da littafi amma masu makarantun nan mafi rinjaye a cikinsu wallahi ba sa kula da maraya a ce wai mutum wai ya buɗe makaranta wai bari ya rika taimaka marayu ko da a ce shekara ya ɗauki yara marayu guda goma ko kaza in fai zuba su a cikin makarantar ba zai taɓa bayyana ba ina muku wannan labarin ne don ku rinka sanin muhimmancin addu'ar ya ubangiji ka kula mana da bayan mu bayan mun mutu in ba kayi da gaske ba in ka mutu akwai gidan da in mai gidan ya mutu to gidan rugurgujewa yake gaba daya matan su watse a babbaza 'ya'yan kowa ya kama gaban shi gida ya watse kawai ya zama kufai a sa shi a kasuwa a sayar kowa ya kama gaban shi yara sun wulakanta sun turdarta cikin yan uwanka ba mai kula maka da yayanka abokananka ba mai kula maka da yayanka mutanenka na unguwarka ba mai kula maka da yayanka haka ake rayuwa Allah ya mana afuwa mu je mana
babu qawlihi la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ilahu غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا قيمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أدعو لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يقال إناه إدراكه أنا يعني آنة وهو آن لعل الساعة تكون قريبة إذا وصفت صفة صفة المؤنث قلت قريبة قلت قلت قريبة وإذا وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد صفة صفة نزعت الهاء من المؤنث وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى قال حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن انس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب
نعم قال الله الله تبارك وتعالى يا فدا شي wannan aya ta azab la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum kar ku shiga gidajen annabi gidajen matan manzon Allah kenan sai dai in an yi muku izini ku shiga ila ta'amin ku shiga dan ku ci abinci halan ka duba malam an yi lokacin da mutane sai su je gidan annabi su ci abinci shi huwa ya cin sadaka baya karban sadaka kuma abin mamaki sabai za su yi gidansa a dafa musu abinci su ci an yi wannan lokaci kar ku shiga gidan manzan Allah sallallahu sai an muku izini wannan yana nuna mana muhimmancin shiga gida da neman izini kada musulmi ya rinka afkawa gidan da ba nashi ba ko gidan shi masu da izini ku shiga zuwa ga abinci gairu naziri na inahu shi ma ba wai ku shiga kuna jiran sai ya nuna ba a ku bari sai ya nuna din an ƙare sai ku shiga ku ci ku fita mana ana nufin kar ku je ba a gama abinci ba ku zauna kuna ta tattaunawa kuna hira ku takura wa annabi alhali kun ji jiran cin abinci ne ba a so a je walakin idan du'itum fadkhulu nan kiraye ku ku shiga abu na gaba fa idza ta'imtum fantashiru in kun ci abincin to ku watse ku tafi qur'ani ne yake musu bayani ana gamawa ku shiga kuna ci ku fita kar a zauna ita zaman hira wala musta'nisina li hadis kar ku zauna kuna dauke kewa kuna zaman hira inna zalikum kana yu'zin nabiyya yin haka din yana cutar da annabi wai sahi minkum amma yana jin kunya ku ba ya ga muku wato zuwa suke yi tunda ana bada abincin kafin a saukar da ayar sai su je gidan kafin a gama abincin sai su zauna ana jira to shi kuma yana cikin iyalinsa abun sai ke takura mai to ba ma ana jiran ba a yi ta tattaunawa yana dan bukata ya huta yana bukata ya magana da iyalinsa to kuma gashi an cika gida sabai an zo za a ci abinci to shine Allah ya rage duration din zaman nasu kar ku shiga sai an gama abinci an gama cin abinci ku fita fa idan ta'imtum fantashiru kar ku yi abin da za ku cutar da annabi to wallahu la yasai min shi fa Allah ba baya jin kunya ya gaya muku gaskiya wannan yana nuna ka'ida ce general ka'ida ga musulmi duk wanda zai je gidan wani to kai yayi mai zaman da zai takura masa haka je ka zauna sai ta kai ga mata gidan ta zo tana tana kwankwasa kofar falo ka ji ana baban ummi ya zo ya je bayan minti biyar shida a dada sha baban ummi to ana nufin ba kai ka fata kura musu ka fita ka bar mata mijinta kar mutum ya je gidan wani ku ji wannan ladabi ne ka je ka rashe masa a ka zauna masa a falansa kai ta mai hira a da bukatar ka ta biya fita kawai akwai wanda suke zuwa su zauna su rashi a gidajen wasu kuna cutar musu da mata ai tana da hakkin ta zauna da mijinta iya da hakkin ya zauna da 'ya'yansa yana da hakkin kaza da haka zuwa gidan wani ka zauna masa ka ci lokaci wannan saba ka'ida ce ta shari'a kuma in abinci ne kuna ci ku fita kar bayan an gama ci kuma a miƙe gaba wani kawo shayi mana ha ba mala in ka ci ka fita ka tafi sai dai in tsayar da kai aka yi to shi ne zaga ana murna da kai akwai wanda zai zo yana sallama kwan-kwan-kwan mai gidan zai tura zai ka duba waye ne ce ai ba kowa ne ka ce ba na nan wallahi kaga ka sa shi ƙarya saboda mai takura masa za ka yi akwai wanda ku da ya zo za ga ana murna ma masha Allah amma kai ka zama karfan kafa ka zama matsala kakka yadda kawai da kayi abin da kai ka fita ka bar wa mutum gidansa kuma ko da ya nuna ba komai a ba komai wallahi wata mata wani ne yake zuwa yake matsanta wai yana zuwa wai hira wai wajen mai gidanta ta ce gaskiya mutumin na yana cuta ta ni kuma zan yaƙe shi sai ya zo kawai ya je ya baro gidansa sai ya zo falon wannan mutum sai a kunna musu satellite a ta hira mai gidan fa yana zaune ya gama gajiya yana ta gengedi ana hira yana eh
ya koran zama tafiya wallahi malam shi kuma yana nan yana ta alhaji bacci kake ji ne kuma ya ki tafiya shi ne matar take gaya wa mai gidan suke ce haba alhaji kana takura mana wannan abokin naka shi bai da iyali yana matsanta mana wallahi sai shi mai gidan ce to hajiya ya zan yi da shi abokina ne ya zan yi da shi tun muna yara muna tare ya zan da shi kai abokin kai baka da ganewa ne kai da Allah mutane ku rinka karatu ku rinka sauraron ilimi kusan ya kamata ka makale wa mutum gidansa ka ta zuwa yana da iyalin shi ka kyale shi mana in ma ya maka kawaici kai to ka tuna akwai ƴaƴansa akwai iyalinsa wataƙila ƴaƴansa suna so su gana da shi wataƙila iyalinsa suna so su kaza ka zo ka zauna masa wai kana zaman hira to kai ina taka matar ai ba daidai bane wannan da haka ku gyara in har sahabbai masu imani masoya annabi Allah ya kafa musu doka da ka'ida to ya labarin kai da ni min babi aula sannan Allah ya ce wa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu kaya to ku tambaya bayan hijabi wannan aya hijabi kenan da direct ne amma yanzu sai da hijabi ma'ana sai da shamaki ku tsaya a waje ku ce a ba ku kaza a ba ku kwano a ba ku ruwa a ba ku kaza a ba ku kaza da kafin a saukar da hijabin hatta abinci ma a lokaci guda ake ciyayi da kafin a saukar da hijabi idan suka zo gidan annabin da matan annabin da waye duk a haɗe ana su suna ci matan su ma suna ci al'ada ce ta su a haɗe a ci abinci ta laraba amma da Allah ya saukar da ayar hijabi sai aka raba zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarki ga zukatanku da nasu su matan amma kana da kuma tuzu rasulullah bai dace ba bai kamace ku ba ku cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la an tanki wa azwaja min ba'di abadan ko kuma ku zo ku auri matansa bayan sa har abada wannan aya ta nuna har abada ba a auren matan annabi umatul mu'min ai mutum bai zai bai zai auri uwarsa ba ai wa azwaju ummahatuhum matan annabi ai iyayen mu'mine ne to ya mutum zai je auri uwarsa da haka shi yasa ya zama haram ne haram ne a wuri matar annabi haram ne ko mun yarantar ta ko har ta mutu ba za wani ba zai aure ta ba wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allah azima lalle wannan zance yin haka wani abu ne mai girma wajen Allah ta'ala mala yace kalmar inahu idrakuhu ghayr nazirina inahu kakku zauna kuna jiran riskar lokacin cin abincin ya ce daga anna ne ya'ani ana adraka yudriku idrakan kenan sai kalmar la'alla sa'ata takunu qariba yace idza wasafta sifatal muannas qulta qaribatan idan kace ita sa'a din muannas ne sai kace qaribatan tunda mace ce to amma nan Allah ya ce la'alla sa'ata takunu qariba mai kwan ce ta kunu ƙaribatan sai ce la'alla sa'ata ta kunu ƙariba amma wa idan da altahu zarfan wa badalan in ka da shi zarf ne da badal walam turidu sifa ba sifar tashin kiyaman kake nufi sa'a din ba na za'ata alha'a min almu'annas sai ka cire wannan ha'un din ta kenan daga almu'annas din sai ka ce ƙariba wa kadhalika lafzuha fil wahidi wal isnayn wal jami'a للذكر والأنثى wannan yana nuna mana ana iya cewa qaribatan ana iya cewa qariba amma an ce qariba ana nufin zarf ne ko badal Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ya ya sanar da mu wannan ka'idoji dangane da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma shi sahabbansa mun fassara aya ko sai hadisa musaddad karshe hadisi musaddad shine ibnu musarhad malamin bukhari ne daga yahya shine yahya bin sa'id al-qattan daga humayd shine humayd al-tawil daga anas shi anas an malik yace kala umar ibn al-khattab kenan qultu ya rasulullah anas ne ce ya manzon Allah yadkhulu alayka al-barr wal fajir wannan kafin Allah ya saukar da hijabi abin yake damun sayyidina umar kishi yanzu ya manzan Allah gidanka a bashi kowa yana shiga da mai bin Allah da fajiri fasiki in an ce alfajir muqabilul albar ne albar mai biyayya ga Allah alfajir wanda baya bin Allah ko ba mai biyayya ga Allah ba sai umar ya ce yanzu ya manzan Allah haka ya kamata a bar gidanka kowa yana shiga daɗin haka gidan kowa yana shiga to ai ba a saukar da ayar da ta ce kar a shigan ba da haka a da ba hijabi kawai gida a buɗe yake kowa ma zai shiga malam ka duba wannan tunani na sayyidina umar abin ya dame shi sai ce falau amarta ummar hajjil mu'mini na bil hijab ina ma da ka umarci matan mu'minai a wannan iyayen mu'minai matan ka iyayen mu'minai su rinka saka hijabi ka ce su sa hijabi su lullube jikinsu wannan fa a duniya a lokacin ba wani maganar tunanin hijabi ko na a nan abin da ake so a nuna mana fikira tunanin hijabi a duniya umar ne ya kawo shi duk macen da ta saka hijabi a duniya sai na umar yana da lada ai yan shi amala sun yi asara ai masu zagin umar su kuma babu abin zagi a wajen su irin shi subhanallah kawai malam yana gama maganan nan fa'anzalallahu ayatul hijab kawai sai Allah saukar da wannan aya ta ainihin hijabi wannan wani bangare ne na hadisi mai tsawo a wanda ya zo a cikin kitabun sala da sai na umar yake cewa wa faktu rabbi fi salatin na dace da ubangiji na wannan shine ake cewa muwafaqatu umar abubuwan da umar yayi tunanin a yi su kuma Allah igoyi bayan shi a cikin sahabbai sayyidina umar yana cikin sabon da in yi ra'ayin abu ya ga abu ya dace kawai sai Allah ya saukar da aya goyi bayan shi gaba haka wannan yana nuna matsayin shi ga tunani da Allah ubangiji ya bashi malamai sun kididdige sun binciko irin abubuwan da sayyidina Umar ya yi ta yi Allah ya goyi bayansa muwafaqatu Umar din nan sun kai wajen abubuwa guda a goma sha biyar abubuwa guda goma sha biyar tara daga cikinsu na lafazi ne hudu kuma ma'ana ne ma'anar abun ne guda biyu kuma a cikin bayani ne akan attaura da sauransu akwai na lafziyat din makamu ibrahim umar ya ce ya rasulallah lawi ta tattamin makamu ibrahim musalla ya manzan allah ina ma da da ka riƙi muƙamu ibrahim shine wurin da za ka mai da shi alƙibla kana yin sallah kawai sai allah saukar da wata hidu min muƙamu ibrahim musalla yanzu duk limamin da ya zo a harami ya yi sallah a bayan muƙamu ibrahim a ya san muƙamu ibrahim wannan dan gulob dan daki dan da yake kusa da dakin kaba inda in liman ya zo shi yake kalla to umar ne ya ba da shawara annabi ya rinka yin sallah a wurin kawai Allah ya saukar da aya ya ce aje a yi Allahu akbar yau har duniya ta tashi kai wannan bawan Allah ya yi albarka malam eh wallahi eh wallahi gaskiya annabi da kansa ya roƙi Allah Allah ka ɗaukaka wannan addinin da Umar umarai ne guda biyu Allah ya zaɓa masa wannan umar ka kenan yanzu ko kai ka je umara ka je aikin hajji ko in dai kai sallah a makamu ibrahim kai dawafi ka je gurin shi kenan to kaga nan Allah ya goyi bayansa sannan kuma da maganar hijabi gashi yanzu na gaya muku ya rasulullah ina ma da za ka sa matanka su rinka sa hijabi Allah ya sauka da hijabi lokacin da aka je yakin badar ribatattun yaƙi da aka samu cikin kafirai ya ce ya manzan Allah ha'ula ya ayin matul kufri umar ya ce ya annabi waɗannan fa su ne shugabannin kafircin barinsu akwai haɗari tun da an kama su su suka hana addini tafiya a kashe su kawai duk a kashe su tun da ba miƙa wuya suka yi ba ƙarfinsu muka ba in muka ƙyale su za su je su sake sabon shiri su cutar da addinin musulunci sai na umar karshe kuma ya ce ya bisallah ka sake su kawai umar ya ce in kar ka sake su akwai hadari abubakar shi kuma kasan sauki sanyi ya ce ya rasulullah a sake su a sake su su fanshi kansu in ji abubakar kowa a ɗora mai wani kuɗi da zai bayar a sa a baitul malin musulunci su tafi yana ganin sun kaskanta sun wulakanta an kuma sake su shi yana ganin watakila ko za su zo su musulunta daga baya kawai sai manzan Allah ya ce na goyi bayan ra'ayin abubakar ya ce za mu sake su za su fanshi kansu kawai sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh Allah ya canja hukuncin ai bai kamata annabi a wannan yanayi ka rike waɗannan a matsayin ribatattun yaƙi ba a kashe su kawai in ji Allah ra'anwa aka goya Umar babban mutum ne Umar fa babbar magana ne wannan fa kawai kuma annabi ya dawo tunda aya ta zo ai shikenan dukkan wannan maganganun suna cikin sayin musulmi sannan akwai wani abin da ya faru da matan annabi din nan suka zo suka sa shi a gaba mun karanta jiya ko wannan ta ce sai an mata kaza sai an mata kaza sai an mata kaza sai na umar ya zo ya same su ya ce wallahi la takufunna an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw la yubaddilanna allahu azwajan khairan min kunna malam da suka sa annaba a gaba wannan tace sai an mata kaza sai an mata kaza karatun mu na jiya sai an bata kaza sai an sai na Umar yace wallahi ya miƙe a gidan annabi yace wallahi ko ku kyale annabi ku bashi ku daina miƙa masa bukatun duniyar nan ko kuma wallahi sai Allah ya canja masa wasu ba kuwa habba malam ana gama zance Allah ya saukar da asaran buhu in dallaka kunna an yi budilahu a zuwadan ko an yi baddilahu a zuwadan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyi'atin sayyibatin wa abkara Allah ya goyi bayan sa yace wallahi ko ku bari ko kuma wallahi Allah sai ya canja ku tuntunin suka ce mun tuba yanzu wannan ra'ayin aka goyi baya Umar wannan yana cikin duk muwafaqat Umar haka Abu Hatim ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya tsallake ya kaurace wa matan ya shiga masharaba din sa wani wuri dan dakin sa wurin hutu ya rabu da su wata guda Umar ya zo ya same shi ya ce ya Rasulullahi mun ji labarin yau watan ka guda baka tare da iyalinka yace in har ka sake su ne in kunta tsallakta nisa'aka in har ka sake su ne to ina maka albishir fa Allah yana tare da kai Jibrilu ma yana tare da kai ba fa laifi kai ba tunda wani abu suka yi ba daidai ba yace wa ana wa Abubakar wal mu'minuna da ni da Abubakar da al mu'minin da mu'minai duk muna tare da kai muna goyon bayan ka ya Rasulullah in ma a ce ka sake su ne baka gaya mana ba kawai sai Allah ya saukar da wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin matukar kuka nuna fin karfi akan annabi kuka nuna bukatunku akan shi sai ya muku sai ya muku sai ya muku to Allah shine madimcin al'amarin sai yana tare da shi da jibrilu yana tare da shi wa salihul mu'minina kaga Allah ya ce su ɗin salihan mu'mine ne malam kaga raddi ga aqida shi'a ko kaga Allah ne ambaci ya ce me wasalihul mu'mini salihan mu'mini Allah da kansa ya ce a cikin muminan masu abubakar da umar da su usman su ne salihai malaka je da nasi yake fita a fili Allah ya goyi bayansa to kaga wannan duka da ya faɗi magana sai ga an goyi bayan shi wal mala'ikatu ba da zalika zahir mala'iku kuma za su taimake ku kaga har da ƙari ma kenan mala'iku za su daɗa taimako bayan wannan kuma in har ka sake su ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama munafikai abdullahi ibn ubay dan salul ya mutu shugaban munafikai dan shi sahabi ne ɗansa sahabi ne mai suna abdullahi babban mutum mai matsayi ka duba ya kurji hayya min almayyit shugaban baban shi shugaban munafukai gaba daya duk rashin kirki da ake wa annabi da munafukai suke a madina wannan dan salulun shi yake yi amma Allah da iko da ya nuna masa shi bai isa ba sai ya haifa masa ɗashi kuma babba cikin sahabbai kuma masoyin annabi annabi yana ganin girman shi kuma shi dan ya san ubansa munafiki ne yayi yayi kaddara Allah ta riga fata ya rabbi ka kiyaye ya rabbi ka kiyaye sai ya mutu dan yanzu ya samu manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah kamun taimako na san halin da mahaifina yake ciki da da uba kenan ko zaka taimaka min da rigarka in yi masa likafani ko ya dan samu saukin azaba ya riga ya san wuta zai tafi abu na biyu alfarma ina son kai za ka yi masa sallah ka neman masa gafara ka duba tsakanin da da uba malam ya san uban nan nasa ya cuci musulunci ya cutar da addini ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce riga an yadda an baka ya ba shi rigarsa ya ce ga shi gaje kai mai likafani aka zo aka haɗu wasu dai sahabbai da suka san damar munafiki ne su damar ba su ma zo ba kawai sha'awa ne da ya mutu kayan wanzu Allah Allah da ikon samalan tausayi da siyasar zamantakewa siyasa ta zama da kunya da ganin girma mala wallahi sai ya miƙe ya je zai yi kabbara ya yi sallah wannan shugaban munafukan da ya cutar da shi sayyidina umar sai ya riko rigar annabi irin a cikin mutane haka sai dan mai alama haka ya dan ja rigar haka ina da magana annabi ya juya ce yanzu wannan munafikin za ka yi wa sallah ya rasu da karka masa gun munafiki mai makiyan Allah wannan za ka yi wa sallah ka miƙe ka mai sallah ya rasu da makiyan Allah makiyan ka dan jari ga sa ka idan ya dan yi mai bayani ya ce da Allah karkai sai annabi ya ce da umar ai allah zaɓi ya bani ya ce ko ka neman musu gafara a wulam ta su tagfir lahun layyafir allahu lahun ko ka neman musu gafara ko ka neman musu gafara ba allah bai ya fi munafiki ba duk wanda ya mutu yana munafurci umar ya ce duk da haka ka rabu da shi kawai kawai sai Allah sauka da wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun kawai sai Allah sauka da aya kada kada kada kai sallah wa wani daga cikin munafikai da ya mutu har abada duk wani munafiki idan ya mutu to kada kai bai sallah ai kafirai ne ai inna muka faru billah wa matu ko kun fasiku sun kafirce Allah sun mutu suna fasikai ma'ana suna kafirai ya za ka yi mai sallah ka duba Allah ya goyi bayan shi bayan wancan zaɓin fa da Allah da ya bayar ko a yi ko kar a yi yanzu Allah ya rufe kofa gaba ɗaya daga yau malam duk wanda ka san munafiki ne in dai wani munafiki ne kana da garanti dan an sanar da jana'izarsa ka tafi kasuwar ka kawai ka kaɓata lokaci munafurci bai yi ba ya kira wani lokaci ya rabbi ka kiyaye mu kuna tare da ni ko Allah ce in tasaffina mu sab'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum ko so sab- sab'in sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe kofar gafara da jin kai ga ainihin wato munafukai to wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muwafaqat umar ba mu gama ba insha Allah sati mai zuwa za mu ƙara so sauran yanda irin wasu abubuwa da suke ta faruwa yayi kaza sai Allah goyi bayan shi yayi kaza sai Allah goyi bayan sa dan rufe muku da wani hadisi hasan wanda Allah ya ce lauka na ba'adi nabi da za a yi wani annabi a bayana da a ce bayana akwai annabi lakana umar da umar ne lakana umar to amma sai dai ba annabi a bayana ma'ana matsayin sai na umar da za a nada wani annabi a bayana da Allah ya kaddara za a yi wani annabi to umar ne wannan annabin ya rahman yi mafarki an ba shi nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya koshi har sai da nonon nan yana ta zubowa ta farce tsashi annabi ƙwariyar kawai sai ya miƙa ta a gefe sai sai da umar ga umar ne sai umar ya karba ya karba ya ta sha washe gari ya zo ya ba su labari ya ce kun ji kun ji abin da ya faru suka ce su ba su gane wannan mafarkin ba sai ya rasu la me wannan me yake nufi ka sha nono ka ko shiga ba umar ya ce il ilimi ne da Allah ya bani na sha na sha na sha sauran sai ya ce ba wa umar yanzu har yanzu malam in shi abu kusan falalar umar ba har yanzu musun musulmi mai imani zai iya buɗe baki ya la'anci umar ya zagi umar to ku riko da aƙida ahlus sunna masu son sahabbai masu ƙaunar sahabbai masu girmama sahabbai masu faɗin alheri akan sahabbai kuma ka faɗa alheri akan sahabbai وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wani sati ranar asabar babu karatu amma akwai ranar lahadi insha Allah insha Allah